نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna salati ga farin jaka da annabi Muhammad dan Abdullahi alaihi salatu wassalam Allah ya kara masa aminci da iyalan gidansa masu albarka da sahabbansa radwanullahi ta'ala alaihim muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin kaddarawarsa ya yassare mana samun damar ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan lokaci mai albarka yau muna ranar litinin ne wuni na takwas ko ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu darasinmu na jiya dai muna cikin wannan sura mai albarka suratu sade inda muka tsaya muka yada zango a aya ta ashirin da biyar yau insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da shida in ba manta ba insha Allah darasinmu na baya babu shaka mun samu bayani a ƙarƙashin waɗannan ayoyi na yadda Allah maɗaukakin sarki yake jarraba bayansa idan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi mutum to zai rika jarraba shi ne a rayuwa ɗaya bayan ɗaya wannan bala'in ko jarrabawar shi ne dalilin da zai sa zai tashi gaban Allah ba shi da komi na zunubi saboda kafarar zunubi da yake samu sakamakon jarrabawa da haka a shaddal bala al'ambiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda aka fi jarraba su a duniya da bala'i iri daban-daban bala'i mafi tsanani sune annabawa sannan sai waɗanda suke bibiyar su ta bayan baya ta bangaren imani gurgurdan imaninka shine gurgurdan jarrabawarka gwargwadon yadda ake jarraba ka da masiba iri-iri gwargwadon irin matsayinka da samun ladanka a wajen Allah maɗaukakin sarki don mun san cewa ko a nan duniya idan ana neman daraja ba ana neman daraja da mukami ba ne ɓangaren samun kwali ko diflom a ɓangaren karatu na zamani ai ba a zuwa kawai tun daga fara karatun hal a kai ka matsayin da aka kai ka sai ana jarraba ka a yi jarrabawa ta farko ka wuce ka je sai ya je ake cako collage a can ma a jarraba ka ƙara gaba daga can ma ka ƙara gaba kai har a ɓangaren aikin da kake sai ga wata an ce za a je a muku tas za a jarraba ku da an jarraba ka in kaci to gaba ne za ka yi ba baya ba shi yasa jarrabawa tana daga cikin abin da yake ɗaukaka darajar mumini zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya Allah ka jarrabe mu gwargwadon imanin mu kuma Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa a dukkan jarrabawa da za ka yi mana da haka yau insha Allah za mu ci gaba da jin yadda Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayani akan annabin Allah Dawud alaihi salam Allah ta'ala ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب هذه وصية من الله عز وجل لولاية الأمور wannan aya kaman wasiya ce daga Allah zuwa ga shugabannin waɗanda ubangiji tabaraka wataala ya ba su shugabancin al'umma akan an yahkumu bainan nas bil haqq idan sun tashi yin hukunci su rika yin hukunci tsakanin mutane da gaskiya su yi hukunci da gaskiyar da Allah ya saukar da gare shi tabaraka wataala kada su rika karkata domin bin son zuciya yana sa mutum ya saki hanyar Allah madaukakin sarki musamman bangaren hukunci yau shine Allah yace ya Dawudu ya kai annabi Dawud alaihi salam inna ja'alnaka khalifatan bil ardi Allah yace mu muka sanya ka kai ka zamanto khalifan mu ne a ban kasa shi annabi dauda annabin Allah ne sannan kuma khalifan Allah ne ma'ana Allah ya bashi hukunci Allah ya bashi mulki domin waɗansu annabawan Allah ya aiko su a matsayin annabawa ne masu isar da sakon Allah kawai amma ba ba su jagorancin kowa ba amma irin sa annabi dauda alaihi salam to an gama musu duka su shugabanni ne na al'umma ta bangaren sultana bangaren hukunci da shari'a da jagorancin al'umma sannan kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda yake dora mutane akan tauhidin ubangiji tabaraka wataala sai Allah ya ce mishi inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mu mun sanya ka khalifa ne kai ne wakilin mu a ban kasa da haka fa kun bainan nasa bil haqq idan wani abu ya faru tsakanin mutane to ka rika hukunci tsakaninsu da gaskiya wala tattabi hawa wala tattabi hawa Allah yace kada ka bi son zuciya ai duk mutumin da aka ce maka annabi ne ai Allah ya tsare shi daga bin son zuciya da mu ne yake wannan mu ne yake wa gargadi da hankali duk yanda yake matsayin shi wanda yake da kusanci a wajen Allah mai mai da al'amari zuwa ga Allah sai Allah madaukakin sarki ce mishi wala tattabi hawa kada ka bi son zuciya son zuciya mutuwa zuciya a duk lokacin da adam ya fi son zuciya to al'amarin shi ya lalace dan fa yadullaka an sabilillah san zuciya yana batar da kai daga tafarkin Allah idan har wannan mutum annabi ne an ce in ya fi son zuciya zai bar tafarkin Allah to kai da ba adam ba in ka in ka in ka fi son zuciya ina zaka ai ba ma magana bin tafarkin Allah gaba ɗaya ka ne wuta Allah ya ce innal ladina yadulluna an sabilillah duk mutanen da kauce daga tabarkin Allah saboda bin san zuciyarsu Allah ka raba mu san zuciya Allah ya ce lahum azabin shadidun suna da irin wata azaba da Allah ya musu tanadi azabar kuma mai tsanani ce inji Allah in Allah ya ce azaba kadai yayi shiru ai ya isa abin tsoro balle Allah da kansa ya ce waɗanda suka kauce tafarkin Allah daga bin san zuciyarsu lahum azabin shadidun suna da azaba mai tsanani bima da su yawmal hisab saboda abin da suka manta da shi na ranar hisabi ashe abin da yake sa mutum ya fi son zuciya shine mantawa da ranar sakamako ranar kiyama ranar hisabi Allah madaukakin sarki ya kare mu da bin son zuciya sai Allah ta'ala ya ce وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا mm, ذلك ظن الذين كفروا Mhm.
فويل للذين كفروا من النار Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake babu labari bai halarci wannan sammai da kasaikin ba haka dan kawai dan wasa yayi sai akan manufa annahu ma khalaqal khalqa abasan Allah bai halarci halittun shi haka nan ba wa inna ma khalaqahu liya'buduhu Allah ya halarci kowa da kowa ne dan ya bauta masa shi yace wa ma khalaqanas samaa ba mu halarci sammai ba wal arda da kuma wayannan kasaikin da kuke jin su wa ma bainahuma badila da abin da ke cikin sama da ƙasa ba halitta su dan haka kawai ba dan wasa mm-mm. mutum ya gaishe a duniya ya yi tsammanin Allah ya yi shi ne kawai dan ya ce ya sha ya biya bukatar shi wannan ba zato ne na mutanen kirki ba zalika zannan ladina kafiru zato ne na kafirai shi duk mutumin da yake da imani da ya gaishe a duniya da ya samu kanshi gashi a cikin duniya ya san akwai wanda ya yi shi kuma wanda ya yi shi ya san bai yi shi haka nan kawai ba dan wasa ya yi shi akan wata manufa mene ce manufan ya bauta ma ubangiji tabaraka wata'ala a bisa karantarwa manzannin da Allah ya aiko shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqana samaa wal arda wa ma bainahuma batila sammai da kasai da abin da ke tsakanin sama da kasa shine nan duniya ko Allah ce mu Allah Musa Allah ya ji Allah mu halice su ba haka nan kawai dan wasa zalika zannan ladina kafiru wannan zato ne na waɗanda suke kafirai wanda ba su yarda da Allah ba Allah ya ce fawailun halaka taɓewa asara wani rami a cikin wutar jahannama ya tabbata lil ladina kafaru ga dukkan waɗanda suka kafirce ba ubangiji tabaraka wa ta'ala fawailun lil ladina kafaru minan nar wani kwari ko wani rami ya tabbata a cikin wuta ga waɗanda suke kafirai Allah karba mu da kafirci sai Allah ya ce أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Ubangiji ta'ala yake ba mu labarin cewa saboda adalcin shi bai sanya mutanen duniya sun zama ɗaya ba daga magari da mutanen kirki su zama ɗaya a wajen Allah ba haka bane a lokacin da muke tare da juna a matsayin mu na masu imani da Allah ma darajar mu ba ɗaya bace wani yayi wani darajar mu ba ɗaya bace kuma kai baka san taka darajar ba balle ka san ta wani dan uwanka shi yasa Allah ya ce ka girmama dan adam in kika dan adam ka girmama shi dan shi ma ya girmama dan adam da kanshi Allah ya ce wala kad karramna ولقد كرمنا بني bani adam آدم وحملناهم في البر والبحر Mhm.
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم Mm.
ورزقناهم من الطيبات ubangiji ta Allah ce wala kad karramna bani adam shi Allah ya ce ya karrama ya darajanta dan adam din daga dan adam yana da daraja yana da matsayi a wajen Allah kada ka rena shi kada ka rena shi baka san ba a wajen Allah kila ya hika shi Allah da kanshi da ya halice sai ya ce wala kad karramna bani adama na darajanta dan adam kenan talaka ne mai kudi ne yaro ne babba ne mai ilimi ne mara ilimi ne kai dai ka darajanta shi kamar yadda Allah ya bashi daraja dan Allah ya ce ya karma dan adam shi yasa ma ya kore mishi ababan da zai hau ya yi tafiya a cikin teku ababan da zai hau ya yi tafiya a bayan ƙasa zai hau har sama a cikin jirgin sama ya yi tafiya Allah ce kuma muka arzuta ɗan adam da abubuwa na jin daɗi rayuwa ta bangaren abinci shi wurin hutawar shi sutura shi komai idan ka riba ɗan adam saɓani ne da na sauran halittu saboda darajar da yake da ita a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala to Allah ce ka darajar ta ɗan adam a wata sura ma Allah ya kira mu ne yace la yasakara qaumun min qaumin Allah ma ko sai an taimaka maka يا أيها الذين آمنوا.
Allahu akbar mu'minin da zaka kira na ya fara dina يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم Allah kira mu'minai musamman maza yace ya ku wanda kuka yi imani maza kar wani ku yawa wani izgiri me yasa Allah yace kar ka wa dan uwa dan uwa ka izgiri me yiwa an ya kura kare minu kai da kake mai izgilin ya fi ka matsayi a wajen Allah sai ya koma ce wala nisa ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم Allah sai ya waiwaya bangaren mata ce wala nisa'u min nisa'in bangaren kuma mata kada samu waɗansu mata a bangaren waɗansu mata su musu izgili a sa'ayar kunna kaira min hunna mai yiwa waɗanda suke wa izgilin su suka fi su daraja a wajen Allah kina mata izgili saboda kin hita kayan daki ke kira da kayan daki ita bata da kina mata izgili saboda gidanki ya hinata kina mata izgili dan kina kira da ilimi ba ta da shi kina mata izgili dan kika kin bi ta kirar jiki da sura asaya kunna kaira min hum mai wa wadan da kuke ma izgilin sun fi ku matsayi a wajen Allah da haka Allah madaukakin sarki yace kada ku zamanto wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab shi yasa Allah madaukakin sarki yace kada ku waye gari kuna zumbe a junanku ku rika yi da mutane ana gulma ana sa ido kuma kada karɓar jifan junanku da mummunan suna sai ga kawai saboda izgili wata amata suna ba ta sani ba idan ta zo cikin jama'a sai a fashe da dariya sai a kira sunan ma da ita ake ita ba ta basa da ita ake ba wannan mene ne izgili ne mai yiwa ta fi ku matsayi a wajen Allah Allah ya hana wannan haramun ne ba wa mutum izgili dan ka fi shi ba ka mutum dariya saboda wani nakasu da yake da shi ba ka mutum ba saboda wata halitta da kaga Allah ya mushi wanda take a gare ka ba mai kyau bace shi Allah ya ga wannan tafi dace da shi shi yasa yayi shi hakan idan kai mishi izgili da wa kake da wanda ya halicce shi hakan da shi ne kake izgili shine Allah dan duniya ba wanda ya kai shi ko akwai wanda ya kai shi babu wanda ya kai shi kowa da kaga shi kawai haka ya samu kai shi idan wani kake haka Allah yake fari ba kai kai kanka ba kai iyayenka ba su suka yi haka ba idan dogo kake haka Allah yake dogo idan gajere kake haka Allah yake gajere amma dan adam da kake gani wallahi dan dan adam butulu ne ya iya izgili iri iri ya iya zore ka ya iya maka ba'a ya daga cikin wato malam bahaushe da ya koyi ba'a idan aka yi mutum wada me yake kiran shi sai yake kiran shi malam dogogo amma kaga ba'a yake mai ko ba san wada ba irin mutanen da wanda ake su yan gajeru ba su da tsawo amma saboda ingili sai kai waya ta shi malan dogo kai shi kuma yana jin daɗi an ta mai dogo amma ya sa ba dogon bane shi to duk wannan ba shi da kyau duk wani nau'i ne na ba'a da izgili wanda kuma shi ke kewa da yi da mutum da giba wanda giban nan kun san haɗarin ta musamman a cikin irin wani lokacin na wata ramadan wai ta giban nan fa ba wai sai ka zo kana maganganu akan wani abu na mutum wanda ya ba a an ce ka ambaci mutum da wata sana'a shi ma karama da sunan wulakantawa kamar kayan giba ne ka ambaci mutum da sunan da baya so kamar kayan giba ne ka ambaci mutum da magana akan irin wannan magana yadda ka faɗa in baya gurin ba za ka faɗa ka ba shi ma kayi da shi Allah ya munanta wannan abin ya kwatanta shi da cewa daidai yake da a ce dan uwanka ya rasu ana shirin jana'iza kai sai ka dauko asad da wuka me zaki yi kika ce a ke nama zaki cike da kika samu gawa yar uwarki kike yanka dan yake na ci ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum Allah yana kwatanta illar giba yi da mutum yace ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan akwai wani a cikin ku zai so haka dan wansa kawai ya rasu sai ya je ya rike yankan naman shi yana ci danye ai fakari tumuhu Allah ce ko ku za ku kyamaci wannan to Allah ya kwatanta munin yi da mutum daidai yake da ce dan uwanka ya rasu ana kokarin jana'iza kai kuma ka je ka dauki wuka kana yankan danye naman shi kana ci wani abin yana da kyau wani abin akwai abin da yake da muni ai wanda ya fi shi muni to shi yasa mu rika rike bakinmu da duk abin da za mu faɗa wallahi malam ba wacce ke cewa tsalle ne ake a faɗa a faɗa rijiya amma sai an yi dubu ba hutu ba za ka saki bakinka lokaci ɗaya abin da ka faɗa kalma ce ka gara ganin ba ta da wani matsayi komi amma wallahi dalilin ta Allah ya mushi da kai har tashin alkiyama saboda ka walakanta wani a cikin kalma ka ta mutuncin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya ce wani eh in akwai yadda zaka yi a rayuwarka kalka zagi wani har abu dan to kai karka yarda a rayuwarka ka zagi wani har abada amma yanzu kawai sai ka sa mutum ka yi ta zage shi ka yi ta cin mutum shi kawai dan dan baka san shi a gaban gidan shi ko ba da shi wallahi ranar tashin alkiyama baka sani bane a cikin ladanka da kake so wanda yafi kyau bangaren da yake karbabbe a wajen Allah kana gani za a kwaso ladan a bai kabe saboda ka zalunce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kun san wane ne muflis kalmar muflis kamar a ce matsiyaci talaka sahabai suka ce mun sani ma man la dirhama lahu wala dirhama lahu mutumin da bashi da kudi a jihu bashi da kudi a jiya bashi da kadara manzo Allah ya ce ku gane waye talaka ba shi ku san waye matsiyaci ba a cikin wannan al'umma ta wannan ba shine matsiyaci ba matsiyaci mutumin da zai zo ranar tashin alkiyama ya zo da sallah daidai Allah ya karba yayi wannan azumin Allah ya karba kiyamar laili Allah ya karba yayi zakka Allah ya karba aikin haji duk wata nau'in ibada yayi kuma an karba wai ba an karban ne ma ba wanda ba a karba ba amma sai aka samu matsala wa shatama hadha ya zazzage wancan wa qazafa hadha ya ba wancan sharri da kage da ƙarya wa qatala hadha ya bigi wancan wa safaka damma hadha da shi an gaba an zubar da jinin wancan la ilaha illallah gashi kuma da tarin lada wanda Allah ya kaba duk wannan abun ba zai bashi damar tsira ba saboda waɗannan abubuwan da yi ranar tashin alkiyama za a zo a tsaida shi gaban mutane wannan ya zo ce ya Allah ni ma wanda ya zalunce ni wata rana yayi gulmata sai a kwashi cikin ladan da kake da shi sai a mika mishi wannan ya zo ce ni ma ya zazzage ni Allah sai ya sa a kwashi ladan da kake da shi a maika mishi wannan yazo ce ni ma ya ci mutunci na haka kana kallo a gabanka za a yi ta daukar ladan da kinka da kai na ibada wanda Allah ya karba ana maika wa inda ka zalunta a duniya da wanda ka ci dukiyarsu da wanda ka zage su da wanda ka ci mutuncinsu annabi ya ce hatta ya fana hasanati kabla ma yuqda alayhi har mutun ladan shi kab ya kare bai gaba biyan haƙin mutane da ya ci ba a nan duniya yanzu kuma wasu su hoto ce mun mamara da haƙi a kan shi ya Allah wala ko mugun kallo kawa mutum da sunan walakanci ba gaira ba sama sai Allah ya biya shi haƙi shi mugun kallo wannan balle a ga mutum daga wancan titi har wancan titi ana zagin wance ana gulmata ai ta yi kaza mai bakin nan da kaza ka ganta kafa a karkace waye duk mutum mutunci to wallahi wannan akwai ranar da kuna kallo cikin ladan ku za a ɗauka a bata kun ba yadda za ku wallahi idan ladan ka ya kare baka biya haƙin mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a dauki zunubin wa'inda ka zalunta a dora maka inji manzo Allah sai a tura kiyar ka zuwa wuta me yafi wannan kaskanci da walakanci kai ibada karbabbiya wai ba wanda bai ba wanda bai bari batun shi wanda yayi ba cikin ba ka ba bari batun shi ke kin yi ibadar Allah ya karba amma a ran duniya kin zalunci kai ki da tutar da mutane ranar tashin alkiyama duka an kwashe ranar an basu wata mata aka zo ake yabanta bayan rasuwarta a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta mutu Allah dai kan ji Allah ko ba haka ake ba da kan mutu yake da ana tausaya ba ko ga ta yawan alkhairi kuma aka cigaba da fadi dan mutane kake ganin su wallahi kana mutuwa duk abin da kake sai sun fada sai sun fada sai sun fada in tsiwa kike sai an fada in rishin kuya kike sai an fada in hakuri gare kike sai an fada in kina da zumunci sai an fada kyauta gare ki in mi da za a yi ta fadi manzo Allah na ji wannan matar aka ci gaba da yaban ayyukanta na alheri wance ga sallah wance ga saraka wance ga zumunta wance ga kirki wance ga kyauta aka yi ta zanawa can a ƙarshe kun san me ya faru aka ce um ita dai matsalar wance ɗaya ne ita matsalar ta tana cutar da makwabtanta a bisa harshenta ta iya bakar magana illata kawai tana cutar da makwabta akan faɗin bakar magana ka san wata yi bakar magana in ta gaya maka halka mutu baka manciya ko to irin ta ce wannan ana kawo wannan gabal manzo Allah bai ce komai duk yaban da aka mata manzo Allah bai ce komai ba wallahi ana cewa laihin ta dai ne wance fadin bakar magana da take cutar da makwabtanta kawai annabi sai ce la kai da fiya hiya finna ai duk abin da kuka faɗi wannan mata babu wani alheri tare da ita yanzu tunuma tana wuta tunuma an sa ta a wuta duk ibadarta duk sarakarta duk sallar duk azumin duk kirkin bai tseratar da ita daga wannan sharrin bala'in cutar da makwabciya a kan harshenta ba ya kusa makwabciyar wace ce tana yi waki shi ta cewa eh mana tana yi waki shi ya gina ga yan cin waki shi a shari kin ci ba zago kamar halar malako kullum kina mata mugun sura ga ta nan mai dangwalalar kai mai tahiya kaza ke gina ga kin ci banza lai allah makwabcin take cutarwa kila ma kishi ta ce dalili da wannan cutar da makwabtan ne kawai a harshenta a harshe ba a harshe ba wani asiri ta mata ba ba ta binne mata laya a gindin murhu ba ba ta sa mata laya a cikin dush ba ba ta sa an kai an binne a kabari ba tana cutar da makwabtanta a bisa harshenta ana faɗa haka manzo Allah ta hiya finnar la kai rafiya hiya finnar babu alheri gaba daya duk wani abin da kuka faɗi ya zama ba alheri tare da ita yanzu ma tana wuta tun an sa ta wuta daga mutuwa ma yau idan muka diba ya muke rayuwa ya muke rayuwa to wallahi mita ka zanzan in za ka iya a rayuwarka karka zagi kowa har ka mutu wallahi ka yi ka yi don zagin mutum kadai zagin shi kadai idan aka diba cikin ibadarka mai tsoka da za a kwasa wallahi inda ka gina ba za ka rika zagi kowa ba balle ma a cikin azumi manzo Allah ya ce fa idan mutum ya zage ka ko kuma ya buge ka a cikin azumi kai ka ce mishi ni azumi nake amma wallahi da azumin zaga an taru ana zazzage wasu ana cin mutuncin wasu musamman mata ku yi haƙuri wallahi sai ku yi takasasa saboda mi kuna da wata ɗabi'a wanda in dai an taru hira bata daɗi sai an yi da wani musamman a cikin tahiya yanzu kaga idan namiji ya haɗu da baban shi da ƙanan shi da wan shi da jikan shi to wannan tahiyar gaba ɗaya mutum dai zaka je na magana ana saurari ƙila uban ko kakan amma ku Allah ya jarabe ku sai da diya da sarkuwa da uwal a haɗu bai halaka ji gaba ɗaya ana cece ku ana zagin wuta gaba ɗaya an taru ana magana akan wani wannan rauni ne wanda yake a wajen ku sai ku yi taka tsantsan wallahi mutum ya sani zai fara kar ka yarda ka cutar da mutum ya sani ko bai sani ba saboda wannan abin zai zo maka nadama zai zo maka takaici kana kallo ayyukanka na alheri kana bukatar kari amma an kwashe shi an meka wani kila ma kai a duniya baka san shi shi yasa ka cutar da shi ubangiji ta Allah ya gyara halayenmu Allah ya sa mu zama mutanen kirki masu yawaita aikin alkhairi masu kamiya daga barin sharri to da ka dusar zuciya shine yake ka haka shi yasa Allah madaukakin sarki yace duk waɗanda suke suna aikata bin san zuciyarsu za bace daga tafarkin Allah kuma Allah zai masa azaba mai tsanani saboda sun mace da ranar hisabi wanda ke tun da ranar hisabi kullum duk abin da zai a taɓa ranar shi a lahira wallahi ba yayi to da haka Allah bai halarci sama da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su saboda wasa Allah ya ce wannan zato ne na wa'anda suke kafare bane ya tabbata ga duk wa'anda suke kafare kuma Allah ya tana da musu azabar wuta sai Allah yake cewa to bari mu tambaye ku am naj'al alladhina amanu wa amilus salihat wai kuna jin a wajen Allah zai zama daidai wayanda suke sun yi imani da Allah kuma ba su da aiki sai aikin kwarai a wajen Allah su zama to daya kalmufsidi da fil'adi kamar wanda su imanin nasu jabu ne ba kalite ba ne aikin su kawai barna a ban kasa anya kuna tsammanin daidai suke a wajen Allah ba daidai suke ba Allah ya ce an na da'arin mutakina ko kuna tsammanin ma iya sanya waɗanda suke da takawa masu tsoron Allah tsoron Allah mai tsoron Allah ka rika nemawa kanka kariya daga azabar Allah ta ɓangaren kyawawan ayyuka ta ɓangaren nisantar abin da Allah ya hada wani shi ne tsoron Allah ba wani abu ne wanda yake asuba ba a niƙabi ba ba a hijabi ba a alama ce wanda ta tsoron Allah tunda Allah ya ce aiki kai amma a takawa hahuna manzon Allah ce tsoron Allah abu ne a zuci yake nuna kirjin shi har sai da ya nuna su uku yana ta tsoron Allah a nan ke tsoron Allah a nan ke tsoron Allah a nan ke kuma tsoron Allah ba irin sauran tsoron waɗansu halittu ba ne dan yanzu aka nuna maka aka ce kaga wancan eh to ka ji tsoron shi me ya kamata kai sai kai nesa nesa da shi go sai kai kafa kafa da shi kai ta ka tsantsan da shi idan aka ce maka ga wani abu dan wannan abin ka ji tsoron shi kai ka rike nisa da shi amma kuma shi tsoron Allah da an ce ka ji tsoron Allah ana nufin ka ƙara kusantar Allah ne tsoron Allah ba irin tsoron sauran halitta bane ba kusancin shi da ayyukan alheri da irin abin da yake so shine ma'anar tsoron sa nesantar abubuwan da ya hana shine ma'anar tsoron sa subhanahu wataala shine Allah yace kuna tsammanin musanya masu imani da Allah imani da kirki ba imani da jabu ba su zaman to ɗaya da waɗanda suke masu ɓanna a bangaza wallahi ba sa zama ɗaya ko a gurin mutane ba ɗaya bane ba idan kana aikin alheri a gurin mutane ma kai yabanka ake yi ko an yi ko an so dole a maka adda alkhairi a sa maka albarka in kai mai ɓanna ne a bangaza baka da aiki sai gurma ka haɗa wancan da wancan ka cuci wancan kin walakanta wancan kin zaman tan baki da yake sai banna aban kasa baki zama ɗaya da mutum ne kirki ko a gurin jama'a barantana a wajen Allah shi yasa Allah yake cewa kuna tsammani musanya masu imani suna ayyuka na gari su zama ɗaya kalmar su dina fil ardi kamar masu banna aban kasa wallahi ba zai yi ba amna da alil muttaqina kan fujar ko kuna ga ma iya daukan daidai ne mu daidaita masu takawa su zaman to ɗaya da wanda suke fajirai wanda abin da sai ga dama suke yi su cika nasu ba babbakewa ba sa zama ɗaya da masu taka tsantsan da dokar Allah ba ɗaya bane ba Allah ka samu daga cikin bayan ka mutanen kirki Allah ka ba mu imani da gartace gangariya original ba jaban imani ba sai Allah ta'ala ta kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Ubangiji ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan alqur'anin ga matsayin shi ba a yi shi ba saboda kawai biyan bukatar duniya ba a yi shi ba dan a rubuta a sha ba yi qur'ani dan a yi a rubuta laya a daura ba ba a rubuta qur'ani ba in bala'i ya sauka a ce ku nemo ku nemo malama su sabke qur'ani ko a sam a ba wannan ne matafar qur'ani ba kun san shi qur'ani na akan bashi baya akan watsi da maganganun shi amma da aljihu ya kuma gare shi ake komawa daga da an ce a neman malama a sabke qur'ani a yi sabka kaza a yi sadaka ko baka taba ji ba an ce tunda bala'i ya sabka ko ga abu kaza ya kamata a samu littafin professor ne wanda ya kan mathematics ko akan geography ko akan histoire ai akwai littafai ko babu professor ne ko doctor ne ya yi littafi akan lissafi a dauko shi wannan littafin a sauye shi so 70 ko akan ta so 70 a samu bayan bukata ana yi ba yi yadda a ce a koma zuwa ga alqur'ani to duk da haka alkur'ani shi waraka ne alkur'ani shiriwa ne amma ga dalilin da Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kitabun littafi ne anzalnahu ilayka mun saukar da shi zuwa gare ka sai Allah ya ce mubarakun mai albarka ya salam idan kana so kai albarka kare karanta alkur'ani idan kana so kai daraja kare karanta alkur'ani gidan da ake karanta alkur'ani albarka ke sauka wani sahabi yake karanta suratul kafi da daddare yana da dokin dokin shi a daure kusa sai ga dokin yana jujjuyawa yana ɗaga kai sama sai bar karatun sai ya zo ki ce ya rasulullah jiya yana karatun alkur'ani naga doki na yana yana ta kikkewa jigon sa ya ɗaga kansa sai na bar karatun sai manzo Allah ce wannan ita ce albarkar da ke sauka ga mai karatun alkur'ani to in kina karatun alkur'ani ko kina gani ko ba kya gani ko kin sani ko baki sani ba Allah yana saukar da albarka a jikinki a gidanki a zuriyarki a rayuwarki amma wanda bai karanta alkur'ani fa ai jikin shi kamar gidan gizo gizo ne an san gidan gizo gizo ko baya hana shi sanyi ya buge shi baya hanawa iska ta kwashe shi ma gaba ɗaya har shi har gidan baya hanawa ruwa ya buge shi bai hana rana ta buge shi duk gangan jikin da babu harshen qur'ani ko kaɗan a cikin shi ai ya zama ya zama zero ya zama honko kitabun anzalnahu mubarakun Allah ya ce littafi ne muka saukar da shi mai albarka in dai ana karanta alkur'ani Allah yana saukar da albarka akwai waɗansu ayoyi da waɗansu surori idan ana karanta su a cikin gida shedan ma bai shiga wane jeni caca bai saba wallahi wane doguwa wane inna wane wasu aljanu annabi yace gidan da ake karanta suratul baqara inda ana karanta da kyau wallahi shaydanu ma ba sa iya shiga gidan konewa suke wallahi konewa suke sai daga cikin surorin da in kana karanta ta ko samu aka ma baya kama ka ayi jiwa ayi kulle kulle ayi binne binne in dai kina yawan karanta suratul baqara wallahi zaki sha annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk masu kulle kulle ba sa iya cin nasara ga mai karanta suratul baqara ga kuma sura ce ranar tashin alkiyama za ta saci mai karanta ta annabi ya ce ali imran da suratul baqara za su zo su kalli wanda ke karanta su a duniya su cece su kai shi aljanna ashe idan ya zama toke da alqur'ani kawai sai dake ji an karanta in kin kalla shi zane kada kike ganewa kin yi asara ya kamata in kin dauki alqur'ani ko a ce kin iya karantawa idan an karanta kin iya fassarawa idan an karanta kin san me aka faɗa saboda littafi ne Allah ya saukar da shi mubarakun wanda yake mai albarka kuma idan an karanta shi so ake a saurari menene yace shine Allah ta liyo dabbaru ayatihi dan a rika tadbirin ayoyinsa abinda alqur'ani ya fada so ake a rika tadabbari ka rika tunani har a cikin sallah idan kace alhamdulillahi rabbil alamin kai tadabburin wannan kalmar da kace kace dukkanin jinjinawa yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake shi kadai ne mahalicin dukkan halitta shine mahalicin talakai ar-rahman ar-rahim wanda yake mai rahama ko mai jin kai maliki yawmiddin wanda shi kada yake da mulki a ranar sakamako sai kace iyyaka na'budu Allah ni dai kai kadai ne nake wa ibada duk wata bauta kai kadai nake bautawa wa iyyaka nasta'inu kuma gare ka kadai nake neman taimako kuma kin faɗi wannan da kika sallame sallah kika dauki hijabin kika je gurin malamin tsubu ko baka kin kin warware ko kin warware mana ke da yake neman taimako a wajen ilahi kuma kin je gurin wani bawan ilahi kazani me ya iya wa kanshi barazana ya miki ki je ki ga mi sirrin ki ya miki barazana a ce aikin yasa amana kika zo ai gashi aniki ya lalace ai da ta halaka ki ai da kaza kaza shikenan sai ki rude ke ka wannan malami da gane ke ka wai kama a gaban shi akai wallahi kawai arwace yi kamo ki arwace galibi ma za ga waɗansu malaman da ake kira su malamai ba malamai ba ne allah ba ba san shi wallahi ƙoƙari ne ake masu zama musulmi ta ku ba ma maganin malunta ba amma za ta ai babban malami ne in yi aiki baya kunnawa galibi wanda suka shahara da tsubu za a gaba su da ilimin mana addinin ko kaɗan wasu ilimin tsibbin ma tsibbin ma tana da ilimi nata da kanta ba haka aka samu ni malam boka ba wanda ya yi karatun bai gane yadda ake haɗa sihirin ba wata ta je mijinta take so a mallake shi mallakar miji ya yi tsananin soyayya ita kaɗai zai so a duniya kawai shi ne ta ce wajen haɗa sai ya haɗa a birkice sai ya haɗa mazajen duniya su so ta ubanta ma sha'awar ta yake ɗanta ma ya ganta kawai kamar ya faɗa ta kun san ya faru ta rasa yadda za ta yi sai ta bari ta je ya kare sihirin tana zuwa kuma ya tarra ya sa kai ya mutu ya mutu yanzu ya zata ka gani kuma ga ta musulma haka wannan abin ake can shi yanzu ba ku bar garin mana wallahi abin da ke faruwa kenan rishin zama lahiyar nan namu galibi sirce sirce na malaman tsubu da bokaye ne da yin da kare kawai imaninki ne ya safa abin ya ce ba hukumi yayya ba shirme ne da za a ce ki yi irin wannan imanin da kika wa malam ki yi imani da alkur'ani haka wallahi da kin huta da ce irin imanin da kika yi da aikin malam ki yi imani da Allah da alkur'ani da sunnar da addu'o'in manzon Allah wallahi da kin samu cin nasara imanin ku ne yake sa bukata take biya ba wani abin da suke yi bane wata ta ce tana so a gwada mata wani malami wanda zai mata aiki ashe mijin ta ji labari zai karo wata sai aka gaya mata wani malami ashe malamin shi ma mijin nata shi ma dan tsibbi ne shi ma can yake zuwa sai ta je ta same shi ce malam ni na gidanmu ne zai kare duk wannan alman da ayi shiga da abin da za a yi yace me yake so ayi ta ce malam da abin da za a yi kawai ayi yace mu komai muna yi in kina so a bata magana in kina so a kashe shi ta yi shiru ta ce kai malam a kashe shi yau kya iya ta ce wallahi zan iya da dai in ga wannan abun kunyar a ido na wannan kun sa akwai wasu matan da su alfahari suke a cikin mata ba a musu kishiya ba in sun ji za a yi to wannan kuttu ne gara a kashe mijin ta ce wallahi gara a kashe shi ya ce to kawo sunanki ya taba da sunan kawo sunan mijin ya taba da ya ce alhaji wani da ce iyi to shi ne mijin naki e ashe shi ma nankin yake zawa da ya ce to yanzu kenan ki je ki zo sai mun yi bincike ta ce malam a bincika kurum a kashe shi kowa ya huta da a zo wannan gidan gara ma ya mutu hemi abu ne faɗa aka yi ba almara ba ce ba ba da daɗewa ba ba shekarun masu yawa ba ne ba yanzu shi kenan tana tafiya sai kira shi sai ya zo ce matarka sai mai suna wata ai wallahi ka san matakin da ka ɗauka sai mai faru malam ai ta zo ta ce ta ji wannan labarin arman da za ka yi dama ku ai malamin ya sani ko irin ma zuwa guri yan tsubunin komi sai sun faɗi ya malaman ma komi sai sun faɗi kamar su ne allah su kamar su suke biya musu bukatunsu ba allah ba sai wallahi ta ce duk abin da za a yi sai da ai wannan arman da yi ni kuma na ce mata komi yi muke me take so lokacin musamman tarka bace in kira so a bata arman in kira so a yi kisa ta ce a kashe yanzu kawai wajen ba da sunan taban sunanta wance ko yace eh sai ta ba da sunanka yanzu ya kace ga za a yi yace malam kawai idi baraka amshi kudin ka ka rabu da yanzu kuma kishiya sai an yi eh tana da kudi yi kokari ka amshi kudi malam yace a shi kace gani yace eh ce to shikenan ce bari za mu bayar da ita ashe ita ta yarda ran da za ta sake zuwa da aka bata dalilan zuwa da ya zo sai ta ɗauko irin wani sakokin da kuke ɗauka sai ta sanya maƙudan kuɗi so take kawai da an ce ka za ta bayar tana zauwa sai ce ai aikin nan naki wahala gare shi baki iya ba baki iya ba tace malam wallahi zan iya duk abin da ake a duniyar nan ba abin da ya gagarin su saboda tana jin akwai kudi akwai boza ta tara shi yanzu shi kenan sai ce abin da za a yi wannan aikin wa sai ya ci miliyon kaza ta ce wannan mai zai kawai sai ta kama sako sai ta bude kawai ta lissa kudin ta ajiye mai ta ce bala kawai a ci gaba da aiki ya ce to da shi zo gobe ta tafi kuma ya kira shi ya ce zo gani da ba kudin da matarka ta ajiye na aka shiga sai daga hannu suka taba shi da malam sai malam kawai ka je a yi harka yanzu ya za a yi da ita ya ce kawai kada ke harkar karbu da ita kaka mata komi ce komi yana mata ba yanzu goma sai ta dawo ta ji kakamalan aiki ya ce aiki ana ci gaba to ka san sun saba su dan bada wani abu ko za a tafi sai ka to ai ba ta gane ko mutum da bai bata komi ba ta ya shiga ya dauki kasa a dakin shi ya kulle a laida ya ce wannan in kin je yana shan hura'i ki sa mai a cikin hura kuma da ya zo ya ce ai mutum ne ta zo ta ce kaka aiki na ce ana yi amma dai kawai kasa na ɗauka na bata na ce ta ɗan sa a cikin hura ba komai rawa ƙasar ba ma kenan da ka ƙasa a hura ma ba kai bane har so ƙara tabawa ita ko ta ta samu kindurmo malam nono mai kyau ta ce mai gida na kira son hura yau na samu nono mai kyau yana dariya shi yana ganin wai ya ci sama ya san me za a yi ko ta dama hurar ta watsa wannan 'yan ƙasar ya zo ya sha hurar yana gama shan hura malam kawai ina sai ya fara amai a lokacin ya sa kai wallahi mutuwa yi ya mutu har lahira in ji malam bahaushe kaga me yasa me yasa da ka muku wannan yarda da malam yarda da aikin malam shine yasa biyan bukatar kawai take samuwa ba wai don su iya wadawa ba yarda nan da kuke yi irin wannan yarda ce muke so kuwa alkur'ani kowa sunna ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ku yarda da Allah haka sai ku yin bukatar ku na alheri ya samu ba da shari ba shi kenan nan da aka kwashi shi a kai idan kafin aje likita ma ya sa kai daga can ma ta ɗauki sakwadar ta je ta ƙara malam kuɗi ta je ta ɗauki wani dunguri kuma wani ɗaurin miliyoyi ta ce malam allah ya biya bukata ga shi ga ƙari a je a rabawa almajirai ya ce wata bukata allah ya biya sai shi kin ai ya rasu ya yi mi ta ce wallahi ya rasu malam ai wallahi wannan asirin naka ai kana bani in ta san menene ta san kasa ce ma ita ba neman asiri ta zo ba ai yana sami a cikin hura yana sha a nan gudun ya tuntsire fara a mai kawai kafin a kai shi likitan ma ya mutu malam ya ɗora hannu a kan ya kashe shi ko bai kashe shi ba ya kashe shi sun gamu sun kashe shi kuma shari'a tana nan za a yi tana tashin alkiya ba to irin waɗannan abubuwan ne muke su a hutu daga cikinsu mu zama na allah shekara nawa zaki a duniyar in kin mallaki mijin sai nawa irin ki suka mallaki miji yanzu suna kabari yi kokari Allah ya rida ke kawai daɗi kike ji wahala yake ji komai yana da ƙarshe kullu shay'in lahu nihaya komai yana da ƙarshe a dade ana yi sai me sai gaskiya to yarda da irin wannan shine ke da wahala Allah tabbatar da imani a cikin zukatan mu to da haka Allah ya saukar da alqur'ani dan a rika tadabbari dan a rika wa'azantuwa dan a rika daukar umarnin Allah dan a rika barin abin da Allah ya ce baya so wani ya tazakkara ulul albab kuma dan masu hankali in an yi wa'azi sun ji abin da Allah ya yi a baya ko wanda zai yi a gaba sai su zamanto sun yi tunani sun wa'azantu Allah ka sa alqur'ani ya zama mana wa'azi kai ya zama mana abin karatu kadai Allah ya saukar da shi ne dan ya zamanto mai albarka ne dan ya zamanto mai a rika tadabburin ayoyin shi wani ya tazakkara ulul albab kuma dan masu hankali idan an musu wa'azi su rika wa'azantuwa ya kamata kullum mu rika wazantuwa da alkur'ani mai girma sai Allah madaukakin sarki yace wa wahabna li daud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab shikenan bayan an gama zuwa hutun labari akan annabi daud alaihi salam sai aka dawo kun san alkur'ani akwai hikima duk abin da kuka ga yan fina-finai irin su gidan balamasi wani gidan dabiro wani menene ake cewa labari na suna yi suna kwaikwayon alkur'ani sai a ɗauko muke wani labari ko mai ɗauka hankali sai a zo ɗan guri sai a yanki sai a ta yi hutu suna koyo ne irin yadda Allah yake bada labarin alkur'ani dakin dakin sai ga an tsaye da labarin na duniya an ɗauko da lahira sai ga an tsaye da labarin wani annabi an ɗauko maganar wani tarihi haka alkur'ani yake kaga da ana labarin annabuwa annabi da Allah aka zo labarin alkur'ani da labarin halittar sama da ƙasa yanzu aka dawo maganar annabi dauda alaihi salam Allah ya ce wa wahabna li dauda suleiman mun yi kyauta ko mun yi baiwa ga annabi dauda muka bashi suleiman malamai suka ce kun ba shi kaɗai ne ɗan shi ba amma me yasa aka ambace shi saboda an ba shi baiwa irin tasa ko saboda tashi ba shi annabi ne kuma shugaba ne shi ma ɗan da aka ba shi wannan suleiman annabi ne kuma shugaba ne Kisa Allah ya ce wa habna li dauda suleiman mun bai annabi dauda ɗa mai suna suleimana suleimana bin dauda alaihi salam wanda Allah ya ba su mulkin duniya irin mulkin da ba wanda ya irin shi amma su man hajjarabe su shi ma annabi suleiman an jarabe shi da aka jarabe shi kuma ya samu cin jarabawa domin ya koma zuwa ga Allah Allah ta nimal abd madalla da wannan bawa wa in ma kace madalla da suleiman kin ko kuma kace madalla da ma'aikun shi nimal abd madalla da wannan bawa na gari me yasa Allah ya ce madalla da shi innahu awwab shi mai komawa ne zuwa ga ubangijinsa ashe ke ma in kin koma zuwa ga Allah Allah zai yi madalla da ki yi kokari ki zama daga cikin wanda Allah zai ce ni'ima da ke ni'imal abdu Allah ya ce madalla da wannan bawa namu me yasa Allah ya madalla da shi innahu awwab shi mai maida al'amari ne ga Allah Allah ka samu daga cikin bayanka masu maida al'amari zuwa gare ka sai Allah ya ce idh urida alayhi bil ashiyyi safinatul ziyad annabi Sulaiman alayhi salam mutum ne mai mulki saboda haka yana da sha'awar kuma dawaki na zuwa yaƙi wani lokaci ya zo aka ɓallo mishi dawaki suna burge shi wasu malamai su ce an zo ana irin tirenin kina na yaƙi da dawakin ne yana kallon abin abin yana ba'i shawa wasu malamai suka ce an tattaro mai dawakin ne kawai kyawawa ingarmu masu kyau sai yake bin su yana shawa su kasan dukiya tana da shiga rai yanzu idan mutum yana da doki misali duk da wanda ba za ku iya gane ba ko rayuwar ce ba ta doki ba ce idan ya zo daga balaguro so yake je ga dokin da nashi kaka yake ya ci ko bai ci ba ya sha washi ya sha ko bai sha ba haka ne to abin yana burge shi yana shaha wannan dawakin shi kenan shi da bai yana sallah ne lokuta biyu yana sallah asaba yana sallah la'asar bai ankara ba saboda shiga rai da dukiya sai da magariba ta yi rana ta fara ba tare da ya yi sallah ba to wannan abin ne sai ya tada mashi hankali sai ya kyamaci wannan dukiyar da Allah ya bashi sakamakon ta shagaltar da shi daga bautar Allah lokaci daya to shine zamu je yadda Allah ya kawo kisal a ƙarshe ma dawakin gaba daya sai yayi takaribi da su ila Allah azza wajal ya yanke su duka ya nemi kusancin Allah da su kenan abin nufi a duk abin da ce ga zai butulce ki ya raba ki da Allah abin ki rabu da shi komai kina kaunar abin da abin da kike zai raba ki da Allah to wannan abin ki rabu da shi lokacin sallah ne ya zo ya wuce annabi Sulaiman yana cikin dawaki yana kallon sai da sha'awa sai yana murna amma sai Allah ya sa a lokacin dawakin suka mantar da shi daga bautar Allah sallar asar bai yi ba shine idu urza alaihi bil ashi lokacin da aka bujiro mishi wato da marece safinatul jiyar in garmamun dawaki dawaki masu kyau yana kallon su yana suna burge shi yana jin daɗi har lokacin sallah ya wuce ba tare da ya ankara ba magariba ta yi da ya ɗaya kai shiga bai yi sallar la'asar ba kuma rana ta fara kamar da malaman tafsiri suka ce faƙala inni faƙala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab annabin Allah Sulaiman faƙala sai ce inni ahbabtu hubbal khairi wai yau ni ne yanzu aka sanya mini san dukiya dawaki kadai suke burge ni zikirin rabbi har suka shagaltar da ni daga bautar ubangiji na baki sallah ba hatta tawarat bil hijab halaka sanya shamace tsakanina da rana yanzu ba da garin ta sallar la'asar ta wuce yace to shikenan zan dauki mataki sai ya shiga cikin gida sai dauko babarbara an sama babara babarbara ina ga yadda sun sama babarbara ko amma da yawa dai na kasar ne busanta ba wani irin takobi ne wanda yake cewa jini salamu alaikum duk abin da aka sarawa shi sai ya wuce idan an sara shi a wuyar doki sai ya wuce idan an sara shi a bayan doki sai ya wuce idan an sara shi a kwabrin doki sai ya wuce duk abin da aka sarawa zai fille kai ne sai da ya dauko yanzu da ya dauko sai ya zo ya ce rudduha alayya ردوها علي فطفق مسحا بالسوق yanzu والأعناق ya ce wayannan dawakin da aka bi ta gindin shi aka wuce yana kallon su yanzu rudduha alayya yana so a dawo mishi da su ɗaya bayan ɗaya kowanne a zo da shi gaban shi ba sawa yayi ba shi da kanshi ne ya sassare musu wuya dan ya nuna musu ya fi son Allah da bautar Allah saboda wannan dukiyar yace rudduha alayya ku dawo min da su ɗaya bayan ɗaya ya dauki mabarbar shi da an kawo wannan sai ya sare masa kwabri sai ya sare masa wuya da an kawo wannan sai ya sare masa kwabri sai ya sare masa wuya malamai suka ce dama a wancan lokacin nasu ya halatta ka nemi kusancin Allah da wani abin da za ka iya kashewa naka ko ba fahimta ba shine qurbani ka nemi kusancin Allah ya yarda da kai da wani abu wanda yake naka ne zaka nuna baka san shi kamar yadda mutum zai sayi rago mai tsada kuma yana son kuɗi ya daure shi kuma ya kai lokacin da iya kai kasuwa da samu kuɗi amma sai ya yanke shi dan me dan neman kusancin Allah saboda layyace ta zo shine uziya malaka ka yanta ka sadaukatar da abu dan ka samu lada inda dan nama ne a ilayya ka yanka ragon jika ɗari ya kwano za a yana cin naman jika ɗari ai za a daɗe ko to ana yin ƙurbani da dawakin za a gaba ɗaya sai ne mun kusancin allah da dawakin shi ne ce ruduha alai fadafika masa harbin so sai ga shi ya ɗauki takobinsa yake shafa ko yake sare ƙwabrinsu wal'ada da wuya in ya sare ƙwabrin sai ya sare wuyan gaba ɗaya sai da ya kashe su kun san doki nawa ne malaman tarihi suka ce doki dubu ashirin gaba ɗaya ya rabu da su saboda sun shagaltar da shi lokaci guda daga bautar Allah sai ku saboda kallon filim kallon filim sai sa ki bar sallah ko don karki tashi labari ya wuce ki saboda sauraron shafa labari shi ne saboda labarin ƙarerraki kawai wallahi irin waɗannan abubuwan musamman waɗanda suke da irin arewa 24 hour kinan da yawa wallahi miyar su ma take korewa saboda kallo saboda kan labarin ya wuce ta sai har tukun yata ta kore ina batun sallah kuma dama sallah sai an samu dama ayi jiblatu ayi karawu to ga wanda lokacin sallah daya abin da ya dauki hankalin shi dukiya ce doki dubu ashirin amma lokaci guda saboda ya nuna musu wannan ibadar ta Allah ta fi su gaba ɗaya da kusancin Allah ya kashe su gaba ɗaya ya ku kuma sun me ya samu sakamakon wannan abin da ya yi shi kuma Allah sai masanya mashi da dokin ba hawa yake ayi bulaguro ba yanzu kawai iska zai hauye bulaguro iska dalilin da wannan ba ku taba ji Allah yana bayanin ya koyewa Adam Sulaiman iska ba gudu hasharun warwahu hashar tahiyar sahe iskar in tayi da shi to tahiyar da doki sai an yi wata guda tahiyar marece in iskar tayi da shi to inda dokin ne sai an yi wata guda sakamakon barin wannan abin da yayi saboda san Allah shi yasa Allah ya masa ya mishi abin da yi wannan to ke ma haka da kin ga wani abu zai shigar sa da ke raba ki da Allah ki bar shi sai Allah ya masa ya miki wanda yi wannan ko menene na ce ko menene ko eh ko menene wallahi ko miji ne kika aure sai ka zai raba ki da Allah wallahi ki raba da shi ki raba da shi ki raba da shi dan hanya ce wanda ita zaki aljanna kuma shi ya tare to ki raba da shi ki samu da zaki aljanna amma ta hanyar da ta dace ba kalki dai daman kawai ya baki haushi ne kice ai malam ya ce a rabu da shi a sun zage shari'a da alaba ke ce muguwa ke ce ba ki da kirki ke ce biki mutunci ba shi sa shi ba bai miki mutunci ba ta hanyar shari'a yanzu Allah maɗaukakin sarki sai masanya mishi da iska take ɗaukan shi da shi da jama'a ta yi bulaguro da shi amma an jarabe shi da haka Allah ya ce walaƙar fattanna su ne
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ubangiji ta lace wala kada fattanna suleiman hakika mun jaraba annabi suleiman wata irin jaraba ta kai mishi wala kaida ala kursihi jasadan Allah ya ce sai muka dora a gadan shi da mulki wata najasa summa anab sannan kuma aka dawo da shi aka ce wato yana da wani zobe zoben nashi kaman shine a galishi ta me ake cewa ta mulkin idan yaje zai yi wanka sai ya bai matarsa ta rike mai zoba kamar da wasu malamai suka fada ko bai wasa idan ya fito daga wanka sai ya karbi kayan shi to sai ba da wannan zoban nashi tare da kayan shi ya shiga wanka kawai sai shi dan yaje da suffa irin tashi shi yana cikin wanka kawai sai ya zo ce ya aka ina ta kira har na gama wanka na huto biki kamar karar zobe na ba tana karkarwa ai ko kallon shi ba ta bi kawai sai ta mai kamar shi ashe shi dani ne kawai yana sawa wannan zoben da ya sa kayan kawai sai zama suleiman sai je kare a kujerar kawai sai ya juyi mulki yanzu fada ya ta canza da abin da ake karantawa tauhidi yanzu sai a koma kawai abin da ake kowa sihiri idan an gaba aya kaza da jinin haila za ta yi maganin kaza idan an gama aya kaza da wutsiyar biri da kawar zomo za ta yi maganin kaza idan haka kawai ake koya a fadar fada ta canza kuma ya yi ta rubuce-rubuce ya sa aka zo aka binne ƙarƙashin kujerar mulkin shi ne ya sa waɗansu su karantu wannan annabi muhammad yana bayani akan suleiman suka ce ma balin suleiman da fil'abiya me yasa ake kala balin suleiman cikin annabawa suleiman ai mai sihiri ne idan kuna Allah ya saukar da ayar wa ma kafara suleiman walakin da shayatin da kafaru lokaci ba zai bada ba sai dai a gaba insha Allah kenan wannan kullen kullen shi wannan da ya juyi mulkin shedanin shine ya tsara shi hatta da mutane sai gano masu haka suka ce ka wannan an ya suleiman ne ba ku ga al'amarin gwamnati da ya canza al'amarin tauhidi babu sai shirke-shirke ta ko suka yi mai zanga-zanga ya gudu alamar ɗauki sarki da iko shi sai ya dawo wa annabi suleiman da mulkin shi malaman tarihi suka ce wannan zoban nashi dan keta da ya gani an gane shi ba suleiman bane sai ya je ya jefa shi a cikin ruwa shi kuma annabi suleiman yana can yana yawon duniya dan ya zo fatal ma ce shine suleiman sai a tara mai gajiya sai a mai dukan tsiya ta wata rana ya je bakin ruwa ba shi da kudi sai wa wani dako an san dako ko ya kama kifin shi sai ke ji ne mai ake dorawa ake lodawa akan bato da ya gabata ban da kudi ba Allah ga wanda kifin in gaje ka ce to alhamdulillah yana zuwa da ya bare kifi sai ga zo bashi kawai yana sawa alhamdulillah sai kuma annabi shi Sulaiman yana zuwa kuma shi wancan tsidan nan ya gudu sai ya shiga da mulkin sa a nan ne ya zo cewa wata tsohuwa wannan wahalar da na sha da aka min juyi mulki so nake doki Allah ya bani mulkin da ba wanda zai iya irin shahar tashin alkiyama ta ce a da mulki guba ne in zaka roki Allah mulki irin wannan to roki ma gafara ta bana duk wannan ayoyin zamu ji su a gaba inda Allah madaukakin sarki ya gaya mana Suleiman ya fara da neman gafara Allah kuma ya ce Allah bashi mulkin da ba mai irin shahar bana ta shi Allah ce wa laqad fattanna Suleimana mun jarraba annabin Allah Suleiman wa laqaina ala kursiyi muka dora a gadan shi na mulki jasadan najasa wata kazamta shine shedani ya hau yake zartar da hukuncin da ba na Allah ba amma Allah ce sun ma'ana ba sannan muka dawo da shi kan mulki Allah shine malikal mulki tutul mulka man tasha shine wanda yake tanzu'ul mulka man tasha wa ta'izzu man tasha zullu man tasha yake bada mulki ga wanda yaso ya amshe ga wanda yaso amma sai ya sake dawo mai da mulki shi da aka dawo mai da mulkin ne sai ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi mulkin da duk duniya ba wanda ya mulki irin shi kuma wallahi yanzu ba samu mai mulki irin annabin Allah Sulaiman ba dan shi saboda zahin mulki a tsayyar su aljannu suka ce sun san gaibu sai suka je suka tafka wata aika aika sai ya zo ya sa su aikin ba da shekara guda yana tsaye ya dingina da sanda ta suke yana da rai ashe ya mutu za mu da ayoyin a gaba insha Allah da Allah ke ba mu labari Allah ya kuma ta shedanu suka ce sun san gaibu Allah ya ce inda sun san gabu ya ake suka zauna cikin azaba ba su gane Suleiman ya mutu ba ma dallahu ala mauti illa dabatul ardi taqulu min sata ba abin da ya nuna musu Suleiman ya mutu sai wannan dabbar da ke ban kasa gara ta cinye sanda sai ya fadi sai gare ya mutu da kuma sun ce sun san gabu sai ƙarya suke yi ƙarya suke yi ƙarya suke yi barazana ce kawai qala annabi Suleiman ya ce rabbi ya Allah qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yace ya Allah ka bani ya Allah ai gifulli Allah ka yi mini gafara ya bi shawarar da tijuwa ko Allah ka gafarta mini tukuna wa habli mulkan ka bani mulki irin mulkin da la yanbaghi li ahadin min ba'di bai dace da a wani halitta ko wani dan adam a bayana ba innaka antal wahhab Allah kai ne mai baiwa kai ne mai bada abin da bawa ya roka Allah ka bani mulkin da ba wanda zai kare shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi babu shakka Suleiman ya mulki dan aljannu ma mulkin sai yanzu kuma mu wasu mulkin ne yanzu duk wanda aljani yazo ya sa shi gaba to zai rikice ne sai an mai turaren iska sai an kai gurin malamai sun mai rukuya saboda me aljani ya zo gurin shi ko ya ga aljanu to shi aljannu ma yana sarrafa su ne yana musu hukunci daidai da laifin da suka yi kuma Allah ya tara su suna bautar Allah tare da annabin Allah Suleiman suna yi mishi aikin badala kamar yadda za mu ji a cikin waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma muna fata Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka